من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da saduwa a wannan yammaci yau muna litinin 27 ga watan ramadan ba hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama shekara 1447 wanda ya dace da yau 15 ne ko 16 yau 16 ga watan uku miladiya 2026 ci gaba da karatu mana tafsirin alkur'ani mai girma daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin ihya'u sunna da ke wannan unguwa ta fantami a nan cikin garin gombe fadar jihar gombe muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wannan gari namu albarka da zaman lafiya da sauran dukkanin garurukanmu gaba ɗaya don ba manta ba jiya mun tsaya ƙarshen aya ta saba'in da biyu cikin wannan sura mai albarka suratul hajji yau za mu tashi a farkon aya ta saba'in da uku insha allahu kafin haka akwai tambaya guda ɗaya akwai tambayin da muka amsa kwanakin baya game da easy buy ko? yawa easy buy takon da ya rubuto ya tura aka aika min ina ganin jiya ne yake ce dangane da fatawar da ka bayar jiya akan easy buy a hakikanin gaskiya akwai kudin ruwa a cikin easy buy saboda suna ba da sharaɗi yasa conditions in bracket za su ce maka a wata nawa za ka biya su za su baka wata uku wata hudu wata shida idan kuma in ka gagara biyan su ko da na kwana ɗaya ne wallahi suna ƙara kudin ruwa a ciki kuma za su rufe wayarka har sai ka biya su kudinsu kafin su buɗe maka wayarka shi na karanta abin da ya rubuto ne to inda yadda ya wannan bayanin haka ne na janye wancan fata wanda na yi ina fata kun gane ni na yi aiki da abin da ya bayyana mini a zahiri babu kuma wanda anan ya yi ƙarin bayani a kai abin da aka rubuta min shi ne aiki da shi shi kullum mai fatawa dama yana fatawa ne da abin da aka gaya mishi a kai yake ginawa shi sa akwai in abu wanda yake ban sani ba ne nakan ce ban sani ba an yi min tambaya akan wani abu na ofe kwanaki aiko na ce ban sani ba sadaka ba za a amsa ba to karkashin wannan in abin da ya faɗa haka ne wancan fatawan ta zama mansukh an samu annasikh wal mansukh yawa na je wancan fatawan bana kanta insha Allah duk wanda ya ji wancan fatawan to an samu wacce ta soke ta yawa sai a gurguje dangane da asusun marayu da aka yi ta neman taimako tun daga farkon fara karatu har zuwa yau a kusan ba ma tsammanin wani baki mafa kujerun nan e ba wani gayyacin da muka irin na bara za mu yi makwabtan masallaci ne kawai baki ga sunan muna tare kuma e lallai ciya ma na manta ne ban gaya muku ba irin na bara za mu yi kawai insha Allah yawa mu mu ya mu ne kawai insha Allah saboda muna da ragowan karatu in ka gayyaci baki karatun ba zai yi ba shi mu yi karatun ya fi mahimmanci insha Allahu to a gurguje breakdown da muke da shi na neman taimako da aka yi ta na marayu akwai bukatun a dan gaya mutane waɗanda suka ba da taimako da waɗanda kuma suke da kyakkyawan niyya da abin da aka samu na kuɗi gaba ɗaya shi ne naira dubu ɗari da saba'in da ɗari biyu ya isa naira dubu ɗari da saba'in da ɗari biyu shi ne kashi da aka samu a hannu an samu turamin zannuwa guda tamanin da na kyauta da wanda aka saya duka a jimilla an samu yadi kuma yadi ɗari da goma to a ciki dai gaba ɗaya kusan an rabar da komai waɗanda suka amfana da wannan tallafin tsakanin marayu da gajiyayyu kasan akwai wani ya mafi maraya gajiya yawwa shi yasa muka ce marayu da gajiyayyu gaba ɗaya abin da yawan mutanen da aka raba mutum 208 wanda suka amfana da wannan tallafin muna fata Allah saka wa duk waɗanda suka taimaka da alkhairi Allah ya sa musu a cikin mizanin hasanat waɗanda suke da niyya ko ba su bayar ba Allah ta'ala ya ba su ladan niyya wanda kuma suke da shi suka hana Allah gafarta musu Allahumma amin za mu shiga karatu kai tsaye insha Allah wa billahi tawfiq wa alaihi tukulan wa bihi nasta'in wala haula wala quwwata illa billah na'am بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane duriba matsalun an buga muku wani irin misali fassami ula Allah ce ku saurare shi ya ce ku buɗe kunne ga wani misali na Allah ya buga muku ya ce inan lazina ta da'una min dunillah ya ku kafiran duniya kaf masu kiran wani wanda ba Allah ba ku sani lan ya khulqu zubaban waɗannan gumakan da kuke kira da duk wanda za ku kira wanda ba Allah ba a matsayin abin bauta lan ya khulqu zubaban ko da kuda ba za su iya halitta ba walaw ijtama'ulahu ko da za su yi taron dangi kaf da mutane da aljanu da kowa da kowa a halicci kuda Allah ya ce ba za su iya ba Allah ba da misali da kuda ko da abin da fi kuda kankanta ma ba za su iya ba ko da abin da yake kwayan zarra ne har abadan abada ba za su iya kera shi ba kiyashi nan har abada ba wanda zai iya halitta shi Allah sai ya ce ba ma wannan ba wa in yaslubhum dhubabu shay'an da za su zo su ajiye wani abu a gaban wannan gumakan nasu tunda aka zo a yanka a wurin gumaka ko a kawo musu zuma ko a kawo wani abu da kuda zai zo ya ibi wannan abun ya ɗallasa ya yi gaba la ya san izuhu minhu ba za su iya ƙwato wannan abin da ƙudan ya ƙwace ba duk abin da suka ajiye a gaban gunki da ƙuda zai zo ya ɗauka ba za su iya ƙwato wannan abin ba dai su kashe ƙudan dan in ƙuda ya ɗauka ba za ka yi ƙwacewa ba sai da ka buge shi ka kashe kaga an yi biyu babu kenan baka ƙwato abin ba kuma kai ka kashe ƙudan to sai Allah ya ce duk wanda za a bauta wanda ba Allah ba da za su taru gumakan duniya kaf da bokayen duniya kaf da matsafan duniya da duk mushirkan duniya lan ya khuluqu zubaban ko da kuda ba za su iya halitta ba Allah sai ya ce da'ufa talib wal matalub wanda ake nema da mai nema dukkan su sun raunana sun yi rauni sun gajiya sun kasa at-talibu shine wanda yake kiran wanda ba Allah ba al-matalubu gumakan da ake kira waɗanda ba Allah ba haka wasu malamai suka fassara shi wasu malamai suka ce talibu ana nufin gunki almatalubu wannan kudan da aka ce ba za su iya halitta din ba kowanne ka ɗauka kun fasarar tana shiga ta farko ta ce ra'ayin ibn jarir tabari a cikin tafsirin shi ya ce talibu huwa sanamu wal matalubu huwa zubabu to amma hakikatul amri shine abinda Allah ke so ya nuna mana shine duk wanda zaka kira wanda ba Allah ba kai da ka kira din kayi hasara shi ma ya hasara shi yasa Allah ce da zaka zo kana kiran wanda ba Allah ba kana neman taimakon shi misalin ka misalin wanda zai zo gaban rijiya ne ya tsaya yana jin kishirwa sai ya mika hannun shi yana yaruwa ta hoka shiga baki na zai yiwu ba zai yiwu ba to shine Allah ce lahu da'watul haq wallazina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi shay'in illa ka basita kafaihi ila al-ma'i liyablu ghafahu wa ma huwa bibalighihi wa ma du'aul kafirin illa fi dalal Allah ce waɗanda suke kira wanda ba Allah ba ba za su iya amsa musu ba misalin su kaman wanda zai je gaba rijiya ne mika tafin hannun shi yana kiran ruwa ya shiga bakin shi Allah ce har abada wannan ruwan ba zai shiga ba Allah ce ba abin da ke cikin kiran wanda ba Allah ba face bata subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce mi ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز Allah ce ma ƙadarullaha ba su girmama Allah ba haƙa ƙadarihi haƙiƙanin girmamawa ba su girmama Allah ba yadda ya dace a girmama shi in har ka girmama Allah ka san girman Allah ba za ka kira wanda ba Allah ba kana neman taimakon shi ba za ka kira wanda ba Allah ba kana bauta mishi shine ma qadarullaha haqqa qadarihi wannan aya akwai fassara da ake mata ta gargajiya fassaran ce da karfi eh a ce abinda Allah ya kaddara shine zai faru wannan fassaran kuskure ne ina fa a giraman larabci ma ba daidai bane ko babu shari'a balarabe da ya ji ka ko da jahili ne dariya zai maka ma qadarullaha shine ba su girmama Allah ba haqqa qadarihi yadda ya dace a girmama shi Allah ya ce dan ka gane cewa ba su girmama Allah ba sai ce wa ma qadarullaha haqqa qadarihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah was samawati matawiyatun bi yaminihi duk duniyar nan da kake gani kaf damka ɗaya Allah zai mata yadda zaka damƙi wani abu dan karami to ta yaya kuma abin da ke cikin wannan damkan za ka bauta mishi kun gane abin to saboda kankantar da duniyan ke da shi ba ta kai fuka-fukin sauro a wurin Allah ba subhanahu wata'ala annabi ya ce da darajar duniya ya kai darajar fuka-fuki a wurin Allah to da kafiri ba zai sha ruwa ba saboda ya ce Allah na da ɗa ya ce Allah na da mata ya ce Allah uku ne ya yi shirka ya bauta wa gunki ya kira to da akan wanda in Allah ya fushi ko ruwan sha ma Allah ba zai bari shiga cikin makogoron shi ba amma Allah bai dauki duniyan komai ba shi yasa ce a duniya mal'unatun wa ma fiha mal'unu wannan duniyan Allah tsine mata albarka duk abin da ke cikin Allah tsine masa albarka yace illa zikrullahi wa ma walahu sai fa zikirin Allah da abin da ke alaka da wannan shine da zikiri da masu zikiri yasa duk wanda ba zikiri tsinanne ne ina fata an gane yasa a ta zikiri yan uwa yawwa zikiri alqur'ani zikiri ne istighfari zikiri ne salatin annabi da hailala da haukala duk abin da aka yi sunan shi zikiri sannan ka tina Allah ka ambace shi zikiri ne ka tina Allah ka ji tsoron shi ma zikiri ne ka tina lokacin sallah ta yi ka miƙe ka yi sallah kana jin kasala shi ma zikiri ne ka bar sabon Allah saboda sanin girma Allah shi ma zikiri ne duka wannan a wurin malaman musulunci sunan shi zikiri bayan an yi zikirin sallah an yi zikirin azumi an yi zikirin barin sabo a yi zikirin harshe kuma ina fata an gane babu laifi ka zama zakiru amma wanda ya dace da shari'a yawwa Allahumma amin ma qadarullah Allah ce basu girmama Allah ba haqqa qadari haƙiƙanin girmamawan shi inna Allah la qawiyyun lalle Allah kan mai tsananin ƙarfi ne azizun mabuwayi gagara misali wanda ba abin da ke gagaransa sai Allah ya ce ni الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور
Allah ce Allahu ya tsafi minar mala'ikati rusulan Allah subhanahu wa ta'ala shi ke zaɓen manzanni daga cikin mala'iku wa minan nasi haka shi ke zaɓen manzanni daga cikin mutane zama manzo zaɓi ne na Allah babu wani aiki da za ka yi wa Allah don ya mai da kai annabi kawai zaɓi yake yi ba za ka ce ba zai ne ta ibada don na zamo annabi ba haka ake samu annabta ba annabta ana samun shi ne kawai bisa zaɓin Allah subhanahu wa ta'ala babu kuma ba wanda zai maka addu'a ka zama annabi ina fata an gane a tarihin annabawa kaf annabi ɗaya ne aka roƙa masa Allah ya zama annabi shi ne annabi haruna in ban da shi babu wanda aka roƙa masa Allah ya zama annabi annabi harun shi ne ƙanin shi annabi musa ya roƙi Allah ya mai da shi annabi ya ce waje ali wazira min ahali ya ce haruna ahi ya Allah ka sa min waziri daga cikin iyalaina daga cikin yan uwana sai ce haruna sai ya zaɓa da kanshi ya ce a zaɓa min haruna ɗan uwana to shi ne Allah ya karɓi addu'an ya ce an mai da shi manzo shi sa ya ce izhaba ila fir'auna innahu taga haka izhaba su biyu kenan faƙula lahu qawlan layyina daga nan shi ma zo manzo to in ban da shi kowane manzo Allah ne kawai zaɓe shi ba tare da shi ma san za zaɓe shi ba Allah na zaɓen manzo daga cikin mutane na zaɓen manzo daga cikin mala'iku zaɓen manzo daga cikin mutane da zaɓen manzo daga cikin mala'iku daban-daban ne duk wanda Allah zaɓe shi zama manzo a cikin mutane aiki ne Allah ke bashi shi da isar da saƙon Allah zuwa ga mutane isar da wahayi kawo tauhidi kawo ibada fidda mutane daga duhu na jahilci zuwa duhu na haske Allah ce alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur bi idni rabbihim ila siratal aziz al-hamid Allahi ko Allahu a wata kira'a duk ya tabbata daga annabi alaihi salatu wassalam idan ka ce Allahi ya zamo ka ci gaba ne da lissafi ila siratal aziz al-hamidillahi in kuma ka ce Allahu jumla ce sabuwa mubtada kenan Allah subhanahu wa ta'ala yakan aiko manzannin mutane kaɗai ne da wahayi amma so ko manzannin mala'iku kala-kala ne akwai manzon da shi aikin shi kawo sako wurin annabawa kamar mala'ika jibrilu akwai manzon da shi kuma aikin shi je ɗauko ran mutane shi ma Allah kira shi da manzo yace hatta idza ja ahaduhum mautu tawaffatu rusuluna wa hum la yafarituna kaga yace tawaffatu rusuluna manzanninmu kuma ce tawaffatu suna ɗaukar rayukansu to manzanni a cikin mala'iku aiki ne kala-kala akwai manzan da shi za a tura shi ne ya kawo rahama akwai manzan da zai kawo bala'i akwai manzan da zai zo ɗaukar rai akwai manzan da ya kawo albishir akwai manzan da ke kawo wahayi manzannin kowa da irin asamin da Allah ya bashi to duk wannan da ya zaɓi ne da Allah ke cikin mutane ba tare da an ce wa Allah dan me ba ba tare da kuma manzanni ne suke zaɓen abin da za a ba su ba Allah ce inna Allah sami'un lalle Allah mai ji ne dangane da duk abin da baya ke furtawa basirun kuma yana ganin duk abin da ake aikatawa a fili ko a bayyane alimul gabi fala yadhuru ala gabihi ahadan Allah subhanahu wa ta'ala yace ya alamu ma baina aidihim ya san abin da ke gaba gare su wa ma khalfahum ya san abin da ke bayan su wa ila Allah turja'ul umur ga Allah kuma ake mai da al'amura gaba daya wato su mutane da mala'iku Allah ya san abin da ke bayansu ya san abin da ke gabansu kafin kai da kafin wanda ya zo kafin ka duk Allah ya san me ya faru sannan da yau da gobe da jibi kuma Allah ya san me zai faru yanzu duk abin da ake ta shishiryawa din nan 2027 Allah ya gama tsara shi ina fata an gane inda a ce 'yan siyasa mu za su gane wannan to da babu kisan kai babu zubar da jini babu gaba ba fitina kowa ya nema Allah tsara wanda zai samu a cikin mutunta juna da girmama juna sada ko babu komai addini ɗaya ya haɗa mu ƙasa ɗaya ta haɗa mu yanke ɗaya ya haɗa mu ina fata an gane kuma duk bala'in da za ka yi don Allah ce ba kai bane ba kai bane in kuma Allah ce kai ne a murɗa a murɗa ɗin sai kai ina fata an gane kuma ta kowace irin hanya ta hanya mai kyau ne ko mara kyau idan Allah ya ce kai ne in kai haƙuri sai ka zo ta hanya mai kyau in kuma ka ƙi haƙura za ka zo ɗin kuma ta hanya mara kyau haka Allah ya tsara duniyar shi to shine ya alaw ma baina aidihim wa ma khalfahum wa ila Allah turja'ul umur ga Allah shi kada yake mai da al'amura gaba daya sai Allah ya ce ni ya ayyuhalladhina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khayr waf'alul khayr la'allakum tuflihun Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu ya kuma su imani urka'u ku yi ruku'u wasjudu ku yi sujjada wa'budu rabbakum ku bauta ubangijinku anan Allah da ya ce ku bauta wa ubangijinku ai ruku'u da sujjada ya shiga ciki haka ne ko ba haka ba amma Allah ya ware sallah ne saboda matsayinta saboda na daga cikin manyan ayyuka a sallah ko ruku'u da sujjada to Allah sai ambace su yana nufin sallan gaba ɗayanta kamar da Allah ke kira ruku'u yana nufin sallah ya ce warka'u ma'ar raki'ina yana nufin aiwa sallu ma'al musalli da kenan e ku yi sallah da masu yin sallah sai ya ce ku yi ruku'u da masu yin ruku'u haka Allah kuma yana kiran sujjada ita kadai yana nufin sallah gaba ɗayanta ya maryamu qunutu li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'ina saboda haka anan Allah da ya ce ku yi ruku'u ku yi sujjada Allah na nufin ku yi sallah sai ce wa'budu rabbakum ku bauta wa ubangijinku waf'alul khaira ku aikata dukkanin dangi na alkhairi ke sa anan sai Allah ya kawo alifun da lamu yace waf'alul khaira duk wani dangin alkhairi ka aikata shi ke sa annabi ce la tahqiranna min al ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka bi wajhin taliqin yace karkare ni alkhairi ko me kankantar shi ko da zaka haɗu da dan uwanka da murmushi ne ka sake fiska shi kanshi ma sadaka ne murmushin nan fasadaka ce in baka da ko sisi kai ta murmushi an gane ko za ka yi ta samun ladan sadaka wato ka san shi wato annabi bai bar kowa ba sai da shigar da kowa ma ya samu alaihi salatu wassalam wane ba da kaza wane ba da kaza sai talakawa suka zamu ba mu da abin da za mu bada ya ce ku yi tasbihi ku yi kaza ƙarshe dai ya ce ko murmushi ma kai ka dole kai ma sai ka shiga ciki annabin rahama din kenan yasa ce bil mu'minina ra'ufur rahim yana son ne kowa sai ya shiga aljanna to Allah ce waf'alul khaira ku aikata alkhairi komai kankantar shi shi yasa duk alkhairin da zaka iya shi a yau malamai suka ce karkace sai gobe ka yi shi a yau din annabi fa an tada sallah an tada iqama zai kabbara sai yanke kabbara sai ya shiga gida ya fito aka tsaya ana jiran shi sai ya ce akwai wani abu da ya ajiye ne zai bada sadaka ya manta yanzu ya tuna za a yi sallah ya tsaye da sallah ya je bayar don kar a yi sallah kuma ya manta sallar isha ne bai so abin ya kwana don yayi niyan yau zai bayar to bai so a ce sai gobe yace dan goben ba a hannu na take ba yanzu idan annabi bai san cewa gobe na hannun shi ba ina gani ko kai min babi aula kenan to saboda haka Allah ce waf'alul khaira ku aikata dukkanin dangi na alkhairi komai kankanta alkhairi la'allakum tuflihun dan ku samu babban rabo aikin alkhairi sakamakon da zaka samu shine Allah ya baka gidan aljanna sai Allah ya ce mi وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير
na'am wannan ita ce aya ta ƙarshe a cikin wannan sura ita ce aya ta ƙarshe kuma a wannan shekara na ainihin watan ramadana haram masake mimita aya ne
وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير Allah saka da alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa jahidu fillahi ku yi jihadi wurin ɗaukaka kalman Allah ku yi jihadi fillahi cikin duk abin da ya shafi addinin Allah subhanahu wa ta'ala kalman wa jahidu shine ku yi ƙoƙari duk abin da Allah ya baka dama kai jihadi da wannan abu idan Allah baka kuɗi kai jihadi da shi idan Allah baka mulki kai jihadi da shi Allah ya baka ilimi kai jihadi da shi Allah baka lafiya da ƙarfi kai jihadi da shi wata dama kake rike da ita kai jihadi da ita wato shi kalman jihadi ba abin da muke ni- ake ɗauka ba ne kawai babu ma'anan jihadi sai ɗaukan makami ba haka ba ne ba duk abin da za ka yi don addini ya ci gaba sunan shi jihadi ko da da shawara ne ko da da damar da kake da shi ne da ofis ɗinka da damarka da mulkinka duk damar da Allah ya baka ka taimaki addini ka yi jihadi wannan shine hakikanin jihadi kai malamai suka ce kai ma faɗi tashi don ka ciyar da iyalanka ma jihadi ne Allahumma amin ka kai ka kawo ka yi a caɓa ka yi wanki da guga ka yi keke napep ka yi kwadago ka yi noma ka sai da shayi ka sai da indomi don ka ciyar da iyalanka da iyayenka shi ma jihadi ne ka yi kasuwa duk jihadi ne kowane irin kasuwa kasuwan kauye ne kasuwan gida ne shi ma jihadi ne duk abin da za ka yi ofis ne duk abin da kai don ka taimaki iyalanka ka rufa kanka asiri shi ma jihadi ne to mu saka wannan a cikin kwakwalanmu ku sa amfani wannan abun zai sa mutum ya kyautata aikin shi don mu musamman mu mutanen arewa ba ma ɗaukan komai da muhimmanci kaga mutum na da sana'a kuma yana wasa da sana'a shi saɓanin waɗansu ba haka suke ba yanda misali inyamuri zai ɗauki sana'an shi da muhimmanci sai ga ba haka bahaushe yake in nace bahaushe yana nufi ɗan arewa ba bahaushe da ma'anan yaren hausa ba ina fata kun gane za ga 'yan arewa ba haka suke ba za ga su komai suna ɗaukan shi da gaske kaga inyamuri daga inugu yana neman admission a jsu bai san kowa a gombe ba ko a kashari lungu ma kawai ban gane ko kun gane ba kuma ya samu admission din ya taho amma sai kaga dan arewa da an tura shi service kalaba ya ce shi ba zai je ba kalaba ta yi nisa kai wani a tura shi nan da kaduna ma shi ba zai je ba sai da a tura shi bauchi duk sati ya zo gida shine sarkin gida matsalar mutanen mu kenan mana to dole sai mun gyara wannan abu jihadi duk abin da za ka yi don ka taimaki kanka ka taimaki addini kai ka taimaki ƙasan kama jihadi ne in dai abin alkhairi ne allah ya kusa a madabin sardauna duk abin da suka yi jihadi ne na kishin al'ummansu da kishin arewansu babu irin daman da sardauna bai samu ba ya ce a shi ya gwammace zauna a arewa cikin mutane shi ke sa ƙiya da tafi lagos ya zama prime minister babu daman da turawa ba su ba shi ba shi a bar shi a arewa yana da target kuma ko babu komai ya cimma wannan target din ya dauki kowa ƴaƴan shi ne inda kai dan arewa ne ba ruwan shi da yarenka ko addininka ɗan arewa ko ƴaƴan shi ne to abin da ya kamata masu mulki su kenan wajahidu fillahi haqqa jihadihi Allah ce ku yi jihadi fillahi yace haqqa jihadihi haƙiƙanin jihadi ku dauki komai da gaske Allah ce ya haya khudhil kitaba bi quwwa duk abin da Allah baka kasuwa ce dauke ta da gaske kaga mutum bai yana bacci bai fita kasuwa ba har karfe sha biyu akwai irin waɗannan mutanen karfe sha biyu ko kuma ga mutum ya kulle shago a cikin anguwa kawai ya tafi yawo bai aje wani yaro ba a ta zuwa shago a kulle duk wannan bai cikin ɗaukan jihadi da mahimmanci duk abin da Allah ya hore maka ka ɗauke shi da gaske wannan shine abin da musulunci mana tarbiyya a kullum su musulmai suna sahun gaba ne ba a son musulmai su ne a baya ya kamata a komai mu ne a gaba Allah ya ce wa jahidu fillahi haqqa jihadihi ya ce hoci ta baku shi Allah nan fa shi ya zaɓe ku zaɓe ne na Allah ma ka zama musulmi ya ce wa ma ja'ala alaikum fi dini min harajin Allah bai sanya muku ni kunci da takura cikin addini ba Allah ya sauƙaƙa mana komai cikin addini ya ce idan kana tafiya a azumi ana rana ci abinci ka sha ruwa ka ajiye azuminka ya ce kana tafiya sallan azhar mai da ta raka'a biyu an rage ma raka'a biyu da la'asar da isha duka mai da su raka biyu idan kana tafiya aka ce sunan da rawatin ma ba sai kayi ba kawai kai sallan kasarun ka raka biyu ka ci gaba da harkokinka nafilan ma an yafe maka kuma Allah zai baka ladan kaman kana yi duk wanda yake nafilfili a lokacin da yake gida sai ya tafiya baya yi saboda ya shagalta da wani abu da ya tafiyar da shi farillan ma ta koma raka biyu Allah zai na baka ladan wannan nafilan da kake wa ma ja'ala alaikum fi dini min harjin kenan shi yasa hadisi ya tabbatar daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya tura Mu'adh bin Jabal da Abu Musa Ashari zuwa kasan Yaman akwai kalma da ya musu yace da su yassira wa la tunaffira ku sauƙaƙa kar ku dinga koran mutane cikin addini shi musulunci kullum su ake a shigo ba su ake a kori mutane ba to kai wanda suke cikin maka kore su to ya na waje kuma zai shigo ban gane ko kun gane ba wanda ke cikin makana koran shi ka ce ba shi da ƙida shi ba salafi ba ne ko ku ne 'yan salafiya kowa ma ka kore shi to kai salafiyan ta kuce ina fata kun gane wato so ake kowa ya shigo a yi taron dangi a tafi aljanna sai shi ne yassira wa la tunaffira ku dinga sauƙaƙa wa mutane idan ka zo ka samu wanda ba su gama fahimtar addini ba kar ka musu abubuwa masu tsanani ga musu masu sauki sauƙin su ji daɗi ina fata an gane akwai wanda zai ce shi zai shiga musulunci amma shi fa akwai ababen da ba zai yi ba za dai kai sallah ai to shiga inda za ka yi sallah biyar mun yadda shiga ta kaka yi sira din kenan wala dan bai ma fahimci addinin ba sai annabi ya ce yassira wala tu'assira da ya ce bashira ku zama masu albishir ku ta gaya mutane aljanna akwai wani babban malami ya rasu a misra imamul akbar sai tattawi ya yi shekul azhar kamar shugaban addini na kasan kenan idan ɗalibai suka gama karatu za su koma ƙasashensu musamman ɗaliban da ke zuwa daga europe daga asia ƙasashen da ba su da majority na musulmai ko irin musulman da suke afirka amma ƙasashen musulmi ba su da yawa sai ce idan kuka je ku yi ta wa'azi akan aljanna ku yi ta wa'azi kan aljanna kar ku yi ta maganar wuta ba za a shigo ba ya ce ku ta ba da labarin aljanna to kaga bashira din kenan ku ta albishir ku ta maganar rahaman Allah da fadin rahaman Allah Allah na gafartawa Allah na rahama to wannan sai sai ta shigowa amma kana inna Allah shadidul iqabi sai ai ta guduwa an gane ko akhza azizul muqtadir ba irin wannan ayan ake so a wurin ba kai ta kawo inna Allah ghafurur rahim inna rabbaka wasi'ul maghfira yawa irin wannan muke son ji to shine bashira ku ta albishir wala tunfira yassira ku zama masu sauki wala tu'assira kar ku zanto masu tsanani kar ku na tsananta wa mutane annabi ya faɗa cikin wani hadisi ingantacce yace bu'istu an aiko ni bil hanifiyati samha da miƙaƙƙiyar hanya ko mai sauki wacce babu wahala a cikin ta shine ma'anan wa ma ja'ala alaikum fi dini min harajin Allah bai sanya muku kunci da takura cikin wannan addini ba millata abikum ibrahim ita wani ita ce addinin babanku ibrahim allah na kira annabi ibrahim da babanku saboda shine baban annabawa tun daga kan annabi ibrahim tun da ya koma ga allah duk annabawa zuriyar shi ne to tun da ya zama baban annabawa ashe mu ma babanmu ne kenan kowa sai ya shiga yasa allah ce millata abikum ibrahim wannan ita ce addinin babanku annabi ibrahim huwa sammakum muslimina shine ya ambace ku da suna musulmi wannan ayan akwai malaman da suke cewa annabi ibrahim shi ya mana suna musulmai gaskiya wannan fassara akwai alamun tambaya a kanta fassara mafi inganci huwa sammakumul musulmina shi allah shi ne ya sa muku suna musulmai suka ce domin kalmar huwa damirin yana komawa ne ga farkon ayan wajahidu fillahi haqqa jihadihi huwa ijtabakum wa ma ja'ala alaikum fi dini min harajin millata abikum ibrahima huwa an ƙara komawa ne zuwa ga Allah shi ya sanya maku suna musulmai yasa ce inna dina inda Allahi al-islam sannan kuma in ka duba idan ka ce annabi ibrahim shi ya sa mana suna musulmai to annabi nuhu ma ya kira kanshi musulmi kuma tsakanin su ma shekaru dubbai ne ya riga annabi ibrahim zuwa ya ce watul alaihim na ba'alushin idh qala liqaumihi ya qaumi إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنذرون فإن توليتم فما سألتكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين تشيسا كلمة مسلمي تنكن النبي آدم تكي عيش annabi ibrahim shi kanshi allah ne ce da shi idda qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu da rabbil alamina to shi saho sammakumul muslimina allah ne ya mana suna musulmai min qablu tun kafin yanzu bi ma'ana tun cikin littattafan da suka gabata wa fi hadha kuma shi kira mu da suna musulmai a cikin alqur'ani shine ma'anan wa fi hadha min qablu dinnan ay fil kutubil mutaqaddima cikin attaura da linjira da zabura duk Allah ya kira mu da suna musulmai wa fi haza haka cikin alkur'ani mai girma liyakuna rasulu shahidan alaikum dan ranar gobe kiyama annabi ya bada shaida akan ku wa takunu shuhada ala nas ko kuma ku ne shaidu akan al'ummomi da su gabata duk mutanen duniya kaf tun daga kan annabi adam har yau mu ne za mu bada shaida akan su ranar gobe kiyama idan aka kira annabi musa da mutanen shi aka ce ka isar da sako da muka aike ka da shi ya ce Allah na isar sai mutane su ce karya ne bai isar ba sai Allah ce to kana da shaida Allah yana tambaya ba don bai sani ba ne ba sai Allah ce da annabi Musa kana da shaida sai ce ina da shaida Allah ce da shi waye ce al'umma annabi Muhammadu alaihi salatu wasalam sai a kira mu muna sahun gaba insha Allah mu taso mu ce ya Allah mu ne shaidu Allah ce to ku ba ku yi zamani da shi ba ya tsaya ku ba da shaida ce mun karanta cikin Qur'ani Annabi Musa ya zo Annabi Muhammad ya ba mu labari ya ce Annabi Musa ya zo kuma Annabi mu baya ƙarya mun yadda Allahumma amin sai Allah ya kira manzon Allah kai ka gaya musu ya ce eh ni kuma kai ka gaya mini ya Allah kaga an gama kenan shine ma'anan liyakunar rasulu shahidan alaikum annabi ya bada shaida akan mu mu mu bada shaida akan sauran mutane Allah sa muna ciki Allah sai ce faqimu salata dakata ku tsaya da sallah wa atu zakata ku bada zakka wa atasimu billahi ku yi riko da Allah ku makalkale wa Allah kyam duk bala'in da za a yi ku rike Allah subhanahu wataala Allah ce huwa maulakum shine majibincin al'amarin ku idan ka sallama wa Allah ka ce ya Allah wala haula wala quwwata illa billahi to ka gama da komai kenan zaka sha mamaki ya Allah bani da karfi bani da ba ba dabara ba karfi ba connection ba komai Allah kai kadai ne connection dina Allah wallahi kuma sai ya shigo maka to shine wa tasimu billahi Allah ne fake mana umarni wai mu riko da Allah yanzu Allah na ca ku yi riko da ni har kana shakku ai duk wanda ya rike Allah ya rike Allah ne wato wai ke cewa wai duk wanda ya riko da wannan igiyan ya yi riko da igiyan da ba ta tsinkewa igiyan Allah ce hablullahi matin haka annabi kira alqur'ani yace hablullahi matin igiyan Allah mai karfin gaske wanda babu abin da ke tsinkata Allah subhanahu wa ta'ala yace wa tasimu billahi ku yi riko da Allah huwa maulakum shine majibincin al'amarinku fa ni'mal maula ma dalla da maula in shine Allah zalika bi anna Allah maula alladhina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum haka ne ko Allah subhanahu wataala shine maulan mu duk wanda bashi da maula kuma ya tabe Allah ce fa ni'mal maula wa ni'mal nasir ma dalla da maula in shine Allah ma dalla da nasiru mataimaki in shine Allah shi yasa musulmi bashi da wani maula in ba Allah ba ba shi da mataimaki in ba Allah ba yasa halin da muke cikin nan mu rike Allah mu nemi taimakon shi da agaji wallahi sai ya taimake mu zai taimake mu akan kowane irin azzalumi zai taimake mu akan kowane irin maki wannan ita ce aya ta karshe a wannan sura kuma ita ce aya ta karshe a wannan shekara insha Allah abinda muke roƙon Allah subhanahu wataala abinda muka karanta na daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya mana afuwa zan yi amfani da wannan dama kamar yadda muka saba duk shekara wajen duk abubuwan da ke faruwa akwai waɗanda su ne suka tsaya wannan abin ya faru duk abin da yake faruwa na wannan karatu tun daga fara shahar a gama da taimakon waɗansu abin ya faru yadda za mu bincike mu zo mu karantar akwai waɗanda su ma kuma suna rike da wani ɓangare wanda in ba da su ba abin ba zai tafi ba to a ka'ida a musulunci shine Allah yana ce annabi ya faɗa cikin hadisi ingantacce man la yashkurin nasa la yashkurin laha ce duk wanda baya gode wa mutane baya gode wa Allah subhanahu ta'ala za mu amfani da wannan dama na farko wajen gode wa Allah subhanahu ta'ala wanda ya ara mana lokaci ya ara mana lafiya muka yi wannan karatun lafiya galau tunda aka fara karatun na har aka gama ko mu rabanyi ba to kaga wannan taimakon Allah ne in ba Allah ba babu ko ciwon kai ko ina jin kasala wallahi da na hau kujerar nan sai kasala ya gudu ɗazu ana sallan tarawihi wala gangadi nake yi saboda gajiya da bacci amma da na hau nan kawai kowane shaidan ma sai tafi ta kaga wannan taimako ne na Allah ba iyawanka bane ba dabaranka bane ba a kullum ba mu iya ba neman taimakon Allah muke yi mu ɗalibai ne ba malamai ba a kullum ba mu taɓa sa kanmu cikin ajin malamai ba amma muna roƙon Allah ya karbi abin da muka yi kullum ne mayar shi muke Allah ta'ala ya karɓa mana na farko wanda ya assasa wannan wuri wanda kullum da shi ake shawarwari za a yi karatu a gaisa zai bugo waya da rana ya bada shawara a kullum haka yake ya zama almurabbi almurabbi shine mai bada tarbiyya almurshid kenan alhaji ibrahim aliyu mai zare muna addu'a allah ƙara rayuwar shi albarka allah ta'ala ya sa a gama da wannan duniya lafiya allah ƙara masa lafiya da shi da zuri'a shi gaba ɗaya yana ba mu gudunmuwa ƙwarai da gaske a matsayin shi na uba kuma jagora a wannan wuri sannan akwai waɗanda ya shafi kwamitin masallaci da duk abin da ake ana shawara da su akwai shi babban shugaba gaba ɗaya alhaji salisu na mai zare wanda yana ba mu gudunmuwa ƙwarai matsayin shi na shugaba na foundation da shawarwari a matsayin shi na uba shi ma jagora Allah saka masa da alkhairi akwai ciyaman na kwamitin wannan masallaci alhaji dan juma wanda shi kullum muna tare da shi a wannan majalisi yawanci yakan gudu ma ya tafi umra wannan shekara ne muka rike shi eh Allah ya saka da alkhairi ciyaman muna godiya kwarai da gaske sannan akwai malam umar yusuf wanda shine shugaban wannan makaranta bangaren islamiyya kuma ɗaya daga cikin limamanmu na masallacin juma'a da shi da malam jamilu bafayo kusan duk abin da muke tare muke shawara ba abin da za a yi ba tare da mun yi magana da su ba ko da shi alaji idan muka yi waya zai ce to ku tattauna kullum haka muke da mu da su ɗin da su ciyaman ɗin komai tare ake yi allah saka kowa da alkhairi akwai kuma godiya ta musamman zuwa ga shi eji na jihar gombe accountant general alhaji aminu yuguda wanda yake ɗaukar nauyin wannan karatun duk shekara a wasu kafafen yada labarai har da ma karatu mana miyatti shekara biyu da wuce duka ya ɗauka allah saka masa da alkhairi allah ya sa ya gama da wannan duniya lafiya akwai alhaji baban gida aliyu wanda tsawon shekaru yana ɗaukan karatun wannan wuri tun kafin na fara zuwa kuma har yanzu bai daina ba da lokaci ya yi kawai sai dai a ce mini ma ya biya ba tare da maya kawai sai dai suke mana alhaji baban gida ya riga ya biya wannan karatu da ake sawa kullum karfe shida na safe a gmc to wannan karatun da kuke ji wallahi mutum ɗaya ne ke ɗaukar nauyi kuma baya cikin masu kuɗin gombe kawai na cikin masu imanin gombe ne allah saka masa da alkhairi allah ƙara rayuwar shi albarka akwai abin nan alhaji sale jimba shi ba ɗan najeriya ba ne ba shi wannan wani irin mutum ne wanda ni a rayuwa na ban ma taba ga irin shi ba shi in dai abin addini ne bai taba cewa wai zai yi tunani ba da an zo masa da matsala kawai yake da an ce kaza wani lokaci ma shi zai kira ya tambaya kawai kwanaki ma haka ya kira ni a waya akwai wani littafi da kake bukata na ce akwai na ce majmul fata na ibn taymiya nawa ne na ce Allah ban sani ba na buga waya Kano suka ce 150 ya ce ga dubu ɗari biyu a je a so ce a ta bincike a karantar da mu kawai shi kullum haka yi haka karatun nan da ake sawa a gidan tv hausa bakwai kawai ana masa magana ya biya kwanaki wani masallaci ne fa a kano suka bi ta wani gu suka tura mishi da hotuna kawai ya aiko min na bincika inda gaske ne kawai zai tura kuɗi na bi ta wasu hanya ne bincike na gaya mishi ga abin da ake nema nan ma sai da ya kara musu shi haka rayuwar shi zai ce ka a kawo matsala zai yi amma fakar ka zo ka same ni kuma ka san mutanenmu wani sai zo ce ma zai ƙara aure a gaya mishi Allah saka musu da alkhairi Allah ƙara rayuwar shi albarka da shi da iyalan shi duka Allah sa su gama da wannan duniya lafiya sannan akwai Dr. Awal Ahmad wanda shi ya ɗauki nauyin karatunmu bara ma a gidan tibin kawasan tibi bana ma taimaka kwarai da gaske Allah saka masa da alkhairi akwai wanda muka same shi da kwamanda tun ba da muka yi magana ban ƙara gaya ma ba kwamanda dan malikin alheri walla ya taimaka kwarai da gaske Allah ya ƙara rayuwar shi albarka akwai waɗanda suke taimaka sai kara faɗi sunansu shi dai na faɗa ban sani ba ko shi ma baya so a faɗa idan ban tambaye shi ba sannan akwai wanda yake shi ya zama part of wannan tafiya alhaji sani husaini kusan shi ya zama kama dan kwamitin karatunmu ma kawai duk abin da ake kusan wallahi da shi ake yi alaisan husaini allah ya saka mishi da alkhairi da shi da mahaifin shi wanda shi ma babanmu ne alhaji husaini duk allah kara rayuwarsa albarka allah kuma ya saka musu da alkhairi akwai alhaji muhammad shamsuddin wanda kullum muna tare da shi a nan karatu wani lokaci a miyati ko a masallacin juma'a ko sanin shi ma ba a yi ba za ka na duba nan ban gan shi ba wani lokaci bai ma so a gan shi duk abin da zai taso na addini wallahi yana ba da gudunmuwa kwarai da gaske Allah ya saka mishi da alkhairi Allah biya masa bukatun shi da alkhairi akwai wannan projector da muke kalla a waje akwai waɗanda su suka tsaya akai wannan abu gaskiya ba za mu manta da su ba musamman akwai shi Alhaji Amiru Sal Hussein kusan shi ya zamo sojan bayan fage ba a ganin shi amma aikin da yake mana wallahi ba za mu iya biyan shi ba sai da Allah biya shi da mafificin alkhairi a waɗansu mutane waɗanda sun kai kamar su shida dukkansu 'yan kano ne ba 'yan gombe ba ne ba duk abin da aka taso shi yake musu magana kuma za su wannan projectan ana gaya mishi haka yi communicating da su su suka yi waɗannan wutacen da muka saya a lokacin wajen dubu ɗari hudu da wani abu guda biyu nan masu ne haka kullum suke mala in abu ya tashi da ya musu magana za ga sun yi daga ciki akwai mahmud aƙilu akwai khalifa akwai aminu akilu akwai bawan allah akwai jamilu sheshe shi ko matarsa ce take ba da gudunmuwa allah kara mata lafiya tana dan fama da rashin lafiya akwai mai tangaran daga jin sunan kasan yan kano ne kaji mai tangaran kaji sheshe wallahi akwai su da imani malam Allah saka musu da alkhairi abu na ƙarshe shine media team din mu duk abin da ake kalla a duniya na wallahi aikin su ne kuma kullun nakan ce ni ba na ɗaukan sa a matsayin wai ma'aikata na abokan aiki na ne ba na jin ni da su wa haifi wani kawai muna tafiya tare ne har aljanna insha Allah duk inda karatun ne je a duniya wallahi aikin su ne kuma inda karatun ke zuwa wani lokaci abin yana ban mamaki wani wurin ma baka tsamma akwai bahaushe sai ka ji bugo maka waya daga ciki akwai malam usman dan bauchi da shi can imani ya hana shi kiba shi kuma malam usman dan bauchi Allah ya kara rayuwanka albarka Allah ya saka gama da duniya lafiya kusan duk abin da ake yanke wannan kuke kalla aikin shi ne duk abin da ake gani a gidan tv aikin shi ne duk abin da ake ji a rediyo ma aikin shi ne duka wallahi har wasa kware da gaske shi yasa sunan shi shehu zaman eh Allah kara wannan zamanin albarka to sannan akwai shi shugaban su Malam Abubakar gashi na zaune a gabana Allah kara rayuwar shi albarka shi kuma shi shehul kulli ne ko ina yana da kowane bangare shi da hannun shi a ciki ba na lissafa ba shi ne shugaban yan midiyan mu amma ya shiga ko ina kawai aya ne da hadisi baya zuwa ya wala bakar muna godiya kwarai allah ya saka da alkhairi akwai malam an wallawanta dan bauchi social media kenan yawa amma yanzu kuma harkar majigi shine a gaba muna godiya malam awwal ana tare duk shekara akwai malam ibrahim in shi yana waje ko shine da computer yawa na ok shine mai tura wannan memory a wajen projector a waje ga malam ahmad allah ya saka muku da alkhairi waɗannan kaɗan daga ciki kenan sannan ba zan manta da shi alaramma ba du'ayin da aka fassara alaramma ne jawo alaramma allah ƙara rayuwanka albarka malam ibrahim musa su kullum cikin hidiman ƙur'ani suke za a gan su alƙalan musabaka duk inda ƙur'ani yake so suna wurin duk inda babu yake ba sa wurin yawwa malam ibrahim allah sa ka zamo daga cikin ahalul ƙur'ani allah sa a gama lafiya sannan akwai malam jabiri sarkin mota kenan yauwa yana waje ilima yana jina shi kuma wato wani abu ɗabi'a ya ɗauka wa kanshi in azumi ya yi yana sadaukar da tamin shi gaba ɗaya tuka ne tafsirin miyatti na safe duk baccin da yake ji wani lokaci matarsa ne ke tada shi ta ce lokaci ya yi ina jin bacci sai ka ji za mu je miyatti mu dawo ya tafi gida ya dawo bayan insha har a gama ramadan kuma ba zai gama ba sai ran idi sai ya kai ni idi kuma wallahi shi kuma aikinsa kenan Allah ya saka masa da alkhairi kuma wallahi ba biyan shi ake ba lillahi wa rasuli Allah ya sa gama da lafiya duniya lafiya Allah ya kara wa rayuwar shi albarka sannan yan hizban mu da yan agaji kan gudanar tare suka yi aiki ba abin da za mu ce musu gaskiya sai godiya sun taimaka mana kwarai da gaske kuma akwai waɗanda yake ma'aikata ne ma na gwamnati ko masu ba da hannu suna aiki tare akan wannan titi dukkansu da 'yan sandan da ke eriyan nan da civil defense da masu farin kayan dss duk suna nan na sani wasu ma muna magana da su wani ma kila yana gefen ka baka san dss bane ba duk muna muku fatan alkhairi allah saka muku da alkhairi allah ta'ala kara rayuwanku albarka ya sa ku gama wannan aikin naku lafiya yan agaji da hizba ne su ba sa gamawa su ba ba a ritaya to duka Allah sa mu tarayya da su a cikin ladan gaba daya mutane da yawa su mala da mu gashi nan mai kiran sallah suna ba da gudunmuwa kwarai da gaske Allah ya saka muku da alkhairi ba za mu ci gaba da kiran suna ba ko waɗansu waɗanda sun ce karan kira sunan su kwata kwata har roƙo na su kai to insha Allah ba zan akwai ɗaya ma shi ta hanyar Alai Salisu na mai zare ya ce kar a faɗi sunan shi na ce to insha Allah ba za a faɗa ba ko ma wane ne da Allah ya sani Allah ka sa dukkan mu yi tarayya a cikin lada Allah ka samu gama da wannan duniya lafiya muna tare a cikin masallaci da honorable commissioner na harkokin kasuwanci na jihar gombe alhaji nasiru wanda makwabcin masallaci ne ya ba da gudunmuwa kwarai a kwamitin marayu allah ya saka masa da alkhairi wanda wancan kwanaki uku ko hudu da ya wuce ma ya shigo cikin masallaci sannan akwai shi daraktan hizba na jihar gombe alhaji rabiu ya kawo mana ziyara hassa hudu wannan shekara duk da na san yana da kwamitimen da yawa jiya ya zo ya dauka za a rufe tafsiri kuma yau ya kara dawowa shi darakta yana ba mu gudunmuwa kwarai da gaske Allah shi kan rayuwar shi gaba ɗaya dama addini ne daga kwamandan hizba ya koma daraktan hizba Allah sa har aljanna wannan mugami Allah sa ka da alkhairi da aracca yana ga malam Usman lokaci ya cika ko yawa to za mu yi amfani da wannan dama mu yi wa ƙasa addu'a shine sakona na ƙarshe wallahi Najeriya tana buƙatar addu'a kar ka taɓa jin dan kaiwa Najeriya addu'a wani kaiwa kanka kaiwa kullum ni abin da nake gaya mana jihar mu ta Gombe tana buƙatar addu'a idan kaiwa Gombe addu'a kanka kaiwa in babu zaman lafiya nan wurin ba za mu zo mu taru ba haka ne ko ba haka ba idan najeriya ba ta zauna lafiya ba wannan karatun ba za mu yi ba to mu saka najeriya cikin addu'a musamman yankinmu na arewa mu roƙi allah da sunan shi mafiya kyau da siffofin shi mafiya kamala ya ubangiji duk wanda baya so mu zauna lafiya allah karka bari ya zauna lafiya yan ta'adda da ke damu a jihar mu ta gombe musamman yankin akwa local government da ke boda da bauchi state da su makwabtan namu bauchi duka mu yi wa kanmu addu'a Allah ya tarwatsa waɗannan mutane masu yaƙi da su daga cikin 'yan sanda da sojoji da civil defense da dss da mafarautanmu ƙarƙashin jagorancin rabiu baushe mu musu addu'a Allah taimake su Allah ya ba su kariya da kariyan shi ya tsare su da tsarin shi ya Allah kai wannan ƙasan tamu albarka ya ubangiji duk abin da ya fi karfin mu Allah ka fi karfin shi Allah ka iya mana shi dukkan mu nan mu yi wa annabi salati mu yi tawassuli da wannan sai mu rufe da addu'a Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid eh ai muka ci arewa Maiduguri ta shiga ciki eh muna hararawa azu Maiduguri Sokoto duka insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد akwai wanda tambaye ni game da sallar idi ni zan jagoranci sallar idi a nan wajen asibitin a hajjas da ke bypass insha Allah ranar sallah an fi tsammanin ta kama juma'a to ko alhamis ko juma'a dai sallar idi karfe bakwai da rabi insha Allah اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم اقضي حوائجنا عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمورنا اللهم عليك بكل من له يد في سفك دماء المسلمين في شمال نيجيريا وسائر بلاد المسلمين اللهم عليك بكل من له يد في سفك دماء المسلمين في شمال نيجيريا وسائر بلاد المسلمين اللهم عليك بكل من له يد في سفك دماء المسلمين في شمال نيجيريا وسائر بلاد المسلمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأنفسنا وسائر المسلمين رب العالمين اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا ودعاءنا وسائر عباداتنا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم